الحمد لله الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانة ونهى عن المكر والغدر والخيانة أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في خطبة الوداع ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم محاسبون على أعمالكم واحفظوا أماناتكم فإنكم مسؤولون عنها يوم القيامة ولا بد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله وقفة يسيرة مع قصة إيمانية مؤثرة يسطرها التاريخ لسلفنا الصالح من الرعيل الأول تحثنا على مراقبة الله تعالى في تعاملاتنا روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن نافع قال خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا السفرة له فمر بهم راعي غنم فسلم عليهم فقال ابن عمر هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة فقال له إني صائم فقال ابن عمر أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه وأنت في هذه الحال ترعى هذه الغنم فقال والله إني أبادر أيامي هذه الخالية فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه قال إنها ليست لي بغنم إنها غنم سيدي فقال له ابن عمر فما يفعل سيدك إذا فقدها فولى الراعي عنه وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله قال فجعل ابن عمر يردد قول الراعي يقول قال الراعي أين الله قال فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي فأعتق الراعي ووهب منه الغنم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya umarni da aba da amana kuma ya yi hani akan makirci da yaudara muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara yabo a gare shi shi ne wanda yake cewa lalle idan sashinku ya amince wa sashe to duk wanda aka ba shi amana ya ji tsoron ubangiji ya ba da amanarsa na kuma shaida cewa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na allah kuma bawa ne na allah shi ne wanda a cikin hudubarsa ta bankwana da ya a aikin haji yake cewa duk wanda tare da shi akwai amana da aka bashi to ya miƙa amanan nan ya ba da ita ga wanda ya amince masa bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye shi haƙiƙanin kiyayewa ku sani ya ku bayin Allah cewa za ku haɗu da Ubangiji sannan kuma zai muku hisabi akan ayyukanku ku kiyaye amanoni da aka dora muku amana ta aiki amana ta laiburanci amana ta kasuwanci amana ta ajiya amana ta kulawa da wani abu da aka baka ka kula da shi domin kuwa wallahi za ku tsaya gaba ɗayan ku za mu tsaya tare baki ɗaya Allah maɗaukaki zai tambaye mu ranar kiyama babu makawa sai an yi wannan tambaya Allah maɗauki yana gaya mana a ƙur'ani wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana da a cikin wannan ranar za a mai da ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a baiwa kowanne rai a cika masa abin da ya tsuri wuta ya aikata wa hum la yuhlamun kuma ba za a zalunce su ba babu zalunci Allah ba zai ƙara maka zunubai ba sai iya wanda ka aikata Allah ba zai hana maka ladan aikin alherin da ka aikata ba ya ku bayin Allah yau tattaunawarmu ƙarƙashin wata ƙissa ce kissa ta imani mai tasiri a zuciya wadda tarihi ya rubuta dangane da magabatanmu waɗanda suka rayu a zamani na farko waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗosani tarbiyyarsa har suka ɗosana ma wasu wannan kissa tana kwaɗaitar da mu akan lura da kiyayewa da tabbatar da cewa Allah maɗaukaki yana ganinmu yana kula da abin da muke yi da kai kawo ɗin da muke yi a kan mu'amalolinmu to duka Allah yana gani al'imam ibn asakir rahimahullah ya ruwaito a littafinsa tarihi dimashq da sanadinsa daga nafi maula ibn umar nafi'u yana cewa wata rana abdullahi ibn umar ya fita bayan garin madina tare da shi akwai abokan da suke raka shi tare da shi suna tafi da shi sai suka samu wani wuri suka huta aka shimfiɗa abin abinci da ake tafi da shi aka zagaye za a fara cin abinci sai ga wani mai kiwon dabbobi da tumakinsa yana kiwo ya zo ya musu sallama assalamu alaikum suka amsa masa ibn umar yake da shi ya kai wannan makiyayi mai kiwon waɗannan dabbobi zo ka zauna mammuci wannan abincin tare da kai sai mai kiwon ya ce ai azumi nake yi ibn umar yake cewa yanzu kai a wannan yinin mai tsananin zafin rana kana kuma kiwo a waɗannan tsakanin duwa a tsakanin waɗannan duwatsu amma kuma kana azumi sai ce wallahi kwanakin baya shekarun da suka gabata sakacin da na yi ne nake gyarawa nake aikata ayyukan alheri sai ibnu umar ya ce zai ɗan gwada tsoron allansa sai ce da shi to kaɗan sayar mana waɗannan tumakin mana ko wani abu daga ciki za mu baka farashinsu sannan kuma za mu yanka mu baka wani abu daga cikin naman sai ka karya azumin nan naka ko idan lokacin shan ruwa ya yi sai ka sha ruwa da shi ƙala sai bawan Allah ya ce inna ha laysat li bi ghanam ai wannan tumaki ba nawa bane tumakin na ubangidana ne ashe mutumin nan bawa ne dabbobin nan yana kiwo ne na wanda ya mallake shi faƙala lahu ibn umar sai abdullahi ibn umar ya ce da shi fama ya fa'alu sayyiduka idza faqadaha shi ubangidan naka in ya rasa wannan dabbobi me zai aikata ya ce masa in ya rasa wannan dabbobi ma'ana ka tsaya man ka sayar mana da su kuma mu baka ka ci in ka koma ya tambaye ka sai ka ce sun bata ko kyarkeci ko kura ta cinye wannan bawa sai ya juya baya ya rabu da abdullahi bin umar wa huwa rafi'un usba'ahu ila sama'i yana daga hannunsa zuwa sama yana nuni zuwa ga sama wa huwa yaqulu yana cewa fa aina Allah to ina Allah ma'ana in na yadda da kai na sayar maka wannan dabbobi kuma na koma na cewa mai su ai kura ta cinye dabbobinka to ran da zan haɗu da Allah kuma sai nuna sama ran da na haɗu da Allah kuma in ce masa me shine ma'anan fa'aina Allah to ina Allah فجعل ابن عمر sai abdullahi bin umar ya ɗora ma'ana ya rinka ya ci gaba yana faɗin abin da wannan bawan Allah yake cewa yana ma nana ta magana na cewa ƙalar ra'i fa aina Allah ƙalar ra'i fa aina Allah yana ta maimaita wannan kaji makiyayi mai kiwo yana ce mun to Allah fa shine ma'anar wannan zancen ba domin ba tambaya ta yana nufin a ina Allah ke ba abin da yake nufi in nai maka wannan abin muka hada baki da kai to ina Allah fa ya zan yi da ubangiji ran kiyama falamma qadima almadinata yayin da Abdullahi ibn Umar ya koma cikin garin Madina sai ya aika zuwa ga shugaba ko ubangida mamallakin wanda ya mallaki wannan bawa da waɗannan dabbobi yace aje a samu masa shi yaje ya same shi ya sai dabbobin ya sai shi bawan ya ce na sai wannan bawan kuma na sai waɗannan dabbobi take ya yanta bawan ya ce je ka daga yau kai ɗa ne a shaida ma gwada shi ya yi ya ga tsoron Allah ya ga riƙon amana kuma ya ɗauki dabbobin da ya saya yanzu daga wurin mutumin ya baiwa shi mutumin ya ce je ka yau kai ɗa ne na yanta ka waɗannan dabbobin duk je ka da suna baka wannan menene amana kenan rukon amana da daraja maɗaukakiya wajen muraƙabar Allah da kiyaye Ubangiji da jin cewa Allah fa subhanahu wa ta'ala da ya halice ka ya kai bawa to babu inda za ka kufce masa motsinka zamanka yana gani mu'amalar da za ka yi ta kwabo ka cuci mutum kwabo ko naira hamsin da shi ne mafi karancin abin da muke juya a hannunmu ko naira goma ko biyar ka cuci mutum naira biyar allah maɗaukaki ba zai bari ba zai tambaye ka kar ka riƙa ganin cewa ba kowa ba a ganin ka ba a ganin ka a'a allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka don haka ka kiyaye da amanarka da aka baka zan amfani da wannan dama in ja hankali ƙarƙashin wannan ƙissa hankalin ‘yan uwana waɗanda Allah maɗaukaki ya jarrabe su kuma dukkanmu muna ƙarƙashin wannan jarabawa ta kula da amana musamman zance na a yau zai takaita akan masu sana'o'i da kuma masu aiki masu sana'o'i tailoli ne leburori ne masu tono rami masu motocin haya wanda ake ba wa riƙon shago mai sana'ar aski kafinta mai makanaiza wanda yake mutane faci mai sai da kaza mai sai da kaza duk da cewa ba za mu zurfafa magana akan waɗanda suke saye da sayarwa ba amma musamman masu yin sana'a za a ba su kaya ko su ɗinka a biya su kuɗin ɗinki za a ɗauki mutum leburanci ga abin da za ka yi ga kuma abin da za a biya ka ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye abin da Allah ya ɗora mana akan wannan kai ba iya waɗannan ba har kowa da kowa wanda wani abu dai na amana zai shiga cikinsa kai har wanda zai je inda za a bashi wani abu kyauta za a bashi ya riƙe wa ungo riƙe min wannan ko kafin mu je gida in karɓa a dawo gida ya ce ban san wannan zancen ba duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da Allah baya barinsu kuma zai tambaye mu a kansu lalle amana mas'uliya ce babba nauyi ne wanda Allah ya ɗora maka kuma kai ka ɗauka wa kanka lalle Allah maɗaukaki zai jarrabe mu da waɗannan amanoni a rayuwarmu wajen mu'amalolin da muke yi sannan kuma zai tambaye mu wane ne wanda ya bada wannan amana ranar kiyama lalle mika amana da bada ita da bawa wanda ya baka amana ko kuma kiyaye haƙoƙin abin da yake tattare da abin da kake aikatawa a matsayinka na ma'aikaci a ofis a matsayinka na lebura wanda aka gindaya lokacin da za ka zo da lokacin da za ka tashi wanda aka tsara maka mai za ka yi kuma sai da aka baka takarda aka sa hannu za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza akan cewa za a baka kuɗin albashi a wata kaza a lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ba a ce maka ran da albashi bai ishe ka ba an halatta maka ka ɗauki wani abu babu wanda ya faɗi wannan ballantana kai kuka da cewa ai yanzu albashin baya isa dole sai ka miƙa hannu can ka karkata can ka sunkuya can ka ya fito can ka kinkimi can ka anguza can dukkan mai sana'a har yanzu ya tuna cewa guntun yadi idan ya rage in misali tela ne mutum in bai dawo mai shi da wannan abu ba to yana cikin abin da Allah maɗaukaki zai tambaye shi mu a zamanin yanzu in kana wannan zance gani ake kamar daga sama ka faɗo ba a rayuwar Najeriya kake ba al'ummar mu ta zama wata irin al'umma duk duk inda za mu samu wani abu to shine gaba in aikin gwamnati ne ba shi ne a gabanmu ba abin da yake gabanmu mai za a samu a ciki in sana'a ce ta wani ta shigo hannunka kafinta ne a yi kwange a tafi da guntun wani abu mai ciyar da abinci ga mutane ko ɗalibai a makaranta ya yafaci wani abu wannan ma'aikaci ya fusgi wannan duk kuma mutum yana ganin kamar ba komai har ana kiran abin wai albarkar ofis yaya za a samu albarka a cikin cin amana Allah baya sa albarka a inda aka yi cin amana ko ku kana tsammanin cewa ba amanar bace mutum dai bai zo da wannan abu daga gidansu ba kuma baya cikin ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi da shi ka duba fa ka gani ya kai bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aike yayi ya aiki wani bawan Allah ibnul lutbiya ya je ya karɓo zakka aikensa aka yi ya karɓo zakka da ya karɓo sai kuma aka bashi wannan aka ce wannan kuma kyautar ka ce da ya dawo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga zakkar ku wannan kuma bani aka yi akan wannan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yayi masa fada yace me yasa baka zauna a gidan mahaifanka ba uwa da uba kaga ko wannan abin zai zo maka lalle wani zai ce mu a zamanin yanzu a ce kenan komai ma ba zai ciwu ba in har za a tambaye ka akan wannan to ina ga abin da yake haƙƙin wani ne gumin wani ne da wahala ya samu ya je ya baka ka kula da wannan kai masa aiki wuri kaza kai leburanci ka gyara wuri kaza ka gyara wuri kaza amma sai ai kwange baka gama aikin baka tashi ko ka ce ayi abin a tsarin kwangila ka karɓi kuɗin ka kashe tun baka gama aikin ba aiki bai gamu ba aiki bai kyau ba ko ka sayo kayan aiki marasa kyau ka zo ka gina wuri da za a amfana da shi wanda duk wannan abun yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya barin sai tafi haka za a tambaye ka a kansa wani bawan Allah ya rubuta wata kissa da ta auku a wannan ƙasar tamu da na karanta ta hankalina ya tashi yana cewa a wata jiha ba a jihar jigawa ba ne alhamdulillah a wata jiha a wannan ƙasar tamu an samu wasu bayan Allah daga ƙasar waje suna taimakawa mata masu ciki duk wata a ba su dubu biyar saboda kula da jarirai kula da cikinsu har kuma su haife su kula da jarirai aka samu mata suna layi suna zuwa ana ba su duk wata za a ba ta naira dubu biyar a hali irin namu sai da aka samu matan da za su kunsa kyalle da kyalle da ɗankwali da hijabi su ɗora a cikinsu su je su layi don a ce tana da ciki don a ba ta dubu biyar kowane wata wacce irin al'umma ce mu muke ciki in a wata ƙasar ce wannan irin abun tarbiyya ce da ake samu tun daga gida ba a yin haka to amma mu me yasa mu muka zarme irin wannan ya zama cewa kullum abin da ya dame ka shine yadda za a kasa wani abu aljihunka ko da bai halatta gare ka ba kai mai rubutun nan yake rubuta cewa sai da ta kai da aka ce an gano wasu suna kunsa cikin ƙarya sai aka ce to yanzu abin da za a yi kowace mace sai an duba an yi test an gwada cewa tana da cikin ta zo da takarda kai sai da ta kai wata tana zuwa ta aro fitsarin mai ciki ta kai wurin da za a yi gwaji saboda kawai za a ba ta wannan kuɗi naira dubu biyar a wata a aro fitsari wannan wani in ka gaya ma wani a wata ƙasar ka ce ana iri kaza iri kaza haka al'umma take walla wani sai ce ya jama'a ba zancen wai tsayuwa ran kiyama a gaban ubangiji ba a duniya kawai a duniya a wannan rayuwar da muke ta duniya mutum baya son ya kiyaye wa kansa suna mai kyau kana so ka kiyaye kanka suna mai kyau kana so ka tsare mutuncinka kai mutum ne mai mutunci mutum ne mai daraja ka tsare haƙƙin wani ka hana shi baka kyauta ba ballantana a ce kai ƙarya saboda kawai ka amfani kanka to ina ga wanda a ofis zai rubuta ƙaryar kun ga dai wannan bawan Allah abinda ibn Umar ya gwada shi ka kawo mana wannan dabbobi za mu saya mu yanka mu baka naman ka je ka sha ruwa da daddare in ka koma yin gurin ubangidanka sai ka ce masa kura ce ta cinye waɗannan tumaki wannan mutumi bawa ne mallakakke da wani ya mallaka amma duk da haka kun ji abin da yi sai ce in mun yi haka da kai to Allah fa ya jama'a ‘yan uwana ‘yan Najeriya yaushe za mu canza halinmu mu zama irin na wannan bawan Allah in an gitta mana wani abu da za a haɗa kai da mu a yi abin da ba daidai ba mu samu bakin mu ce fa'ain Allah kowa cikin mu zai iya kowa za ka iya zan iya kai ma za ka iya ka tuna cewa Allah maɗaukaki zai tambaye ka kuma a yanzu duk abin da aka ƙulla Allah yana gani ka ƙara kuɗi akan wata takarda ka ƙara wani abu yaudara a wata kwangila ka ƙari don ka ci da kanka ko aikin da aka baka baka je kayi ba ko malami ne kai baka koyar ba kuma ka ɗauki albashi duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da ba sa tafiya haka kawai Allah maɗauki baya barin su wajibinmu ko ba don tsayuwa gaban ubangiji baran kiyama ko don kishin wannan ƙasar tamu mu kintsaye da take tafiya ya kamata don Allah mu zama mutane masu amana da kiyaye ta da riƙonta da ba da ita da ba da haƙƙin duk abin da muka ɗauki nauyin za mu ba da shi galibi mukan ce aikin da talauci ne har wani ana faɗin wannan ina ba da wancan labari wani yake cewa wai ai talauci ne wai artificial talauci talaucin da wancan bawa yake ciki da sayyidina ibnu umar ya gwada shi nesa ba kusa ya fi talaucin da muke ciki ba a kafa hujja da cewa ina cikin talauci don haka in halatta wa kaina abin da ba haƙƙina ba in wawure shi ko ka cuci wannan ka cuci wannan ko ka zo ba ka zo aiki ba musamman abin da ya shafi koyarwa kana koyarwa an ɗauke ka cica a makaranta yara su zauna suna surutu a aji kana zaune a gindin bishiya in aka makara ba a baka haƙƙinka ba kai faɗa amma 'ya'yan mutane suna cikin talaucin tunani da talaucin ilimi kuma wajibinka ne kai ne haƙƙin da aka ɗauke ka ka koya musu amma kana gindin bishiya kana hira da uzurin da ba mai wanda ba zai karɓu ba wani ma a sati ba zai zo ba sai sau ɗaya kuma amma in wani abu na haƙƙinsa ya makale abin da ya dame shi shine an ci haƙƙinsa an ci haƙƙinsa ya kamata don Allah jama'a mu taimaka wa kanmu in ma baka yadda da kiyama ba wanda bana bana jin akwai a cikin mu nan wanda bai yadda da kiyama ba duk mun yadda da kiyama to alal aqalla kana so ya zama cewa ba a ci maka mutunci ba kuma kayan abin da yake daidai a kalle ka a matsayin mutum to ka rike amana amanar sana'a amanar leburanci amanar acaɓa duk waɗannan abubuwan akwai amana a kansu motar haya duk abin da wani haƙƙin ɗan adam zai shigo ka kula da cewa ka kiyaye haƙƙin wannan ɗan adam domin ku Allah maɗaukake zai tambaye ka ran kiyama saboda lokaci lalle dole mu tsaya a nan Allah maɗauki yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle ana yana Allah yana umarta ku ku ba da amanoni zuwa ga ma'abutan wannan amana wannan lafazi ne babba duk wanda aka bashi amana ya kiyaye in an ce amana karka dauki cewa a baka ajiya a'a duk alkawarin da aka yi da kai hatta ko aski kake ko gyattai ne kana gyara abu karka gyara shi ba daidai ba ko kana sai da wani abu karka sai da mummunan abu ka tuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa mutumin da ya lullube jikakkiyar alkama da kyakkyawar alkama annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ice a ciki ya zaro ya ce ya sahiba ta'am ma hada ya kai mai sai da abinci menene haka sai ce ai ruwan sama ne ya sami sai ce to me yasa baka fito da mummunan ka dora a sama yadda mutum in ya zo sai ya san abu kaza mai kyau ne abu kaza marar kyau in Allah ya sanya maka albarka a kasuwancin ka saboda sai da kaya mai kyau sai kai mamaki ka zo ka tsallake ka wuce ka yi shal ga duk waɗanda suke cuta a cikin abin su albarka ta abin duniya daga Allah take zuwa muna roƙon Allah ya mana albarka Allah ya tsare mu daga dukkan abin damuwa muna roƙon Allah ya sa mana albarka a wannan ƙasa tamu ya tsare ta daga tashin hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka sa mana albarka a ƙasar mu Allah ka tsare mu daga fitintunu ya Allah wannan cuta da take ta yaduwa a duniya ya Allah kada ka shigo mana da ita wannan ƙasa Allah kuma ka ƙara taimakon shugabanninmu a matakan da suka ɗauka na kada wannan abu ya yaɗu a cikinmu Allah ka taimake su cewa a ci nasara a wannan tsare-tsare da ake yi Allah ka hana shigowar wannan cuta waɗanda kuma ta je gare su ya Allah muna roƙonka ka warkar da su Allah kuma ka taimake mu ka karɓi tubanmu ka ba mu damar komawa zuwa gare ka ya Allah ka taimaki shugabanninmu akan dukkan abin da ke shine alheri a gare su dukkan abin da ke sharri ne Allah ka tsare su Allah ka tsare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad